وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم وي- ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha biyu ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai yau sha biyu to wa gani a cikin da sayan da saudiya da nan kun sha biyu ne kuka mana sa duk wanda sayan hasashe ne ko kuskure aka yi dai masu diba to na zami ake nasu su saudiya a yau sha biyu ne nijar sha biyu ne sha uku wanda sa kai na ka kwa ko wanda gani ka nan kenan muna da sayi da yawan da ake irsamiyan da kowa ya shaɓa abu da shi sha biyu ga wata na rabiul awal wanda 1447 wanda ya dace da biyar ga watan da watan tara 2025 a darasi da ya gabata muna cikin suratul aqaf mun zo aya ta kusan ƙarshe aya ta kusan ƙarshe kenan ta 34 muka tsaya insha Allah yau zamu tashi aya ta 35 kayan nan aqaf kenan an wajen magana karatu mun yi dai magana da jimawa alƙawarin da muka ɗauka wannan damana ce in dai muka shigo nan sallan magarba ba a ruwa kenan ko da ruwa samun daga baya za mu ci gaba da karatu amma an ana ruwa magarba ta yi shi muka ce wannan babu karatu in dai ana ruwa magarba ta yi babu karatu amma matuƙa ba a hara ruwan ba magarba ta yi ko daga shi dan dai mun shigo ciki dan mun ce masu bin mu su hinda cike yawa kenan ba za mu tsaye da ba insha Allah wanda suka zo mu yi da su insha Allah sai Allah taimake mu kenan cikin tambayoyi akwai irin masu bin cikin hanyar tiktok kamar da mana sai ke cewa dan tiktok ne yake tambaya maganar idan limana mutum ya karanta sura a raka'a biyu ta ƙarshe ta azuhur ko la'asar inda dai ake karanta fatiya kaɗai me matsayin shi wannan ko da mai karanta a cikin malikiya tun da hadari ya kawo nan bayanin mun za da suratul fiyar katin a kai flashi alai duk wanda ya kara sura a raka'a biyu na karshe ba kun yi kanshi kuma ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kara wani abu bayan fatiha a raka'a biyu ta karshe ta da asar ko asar ko asar annabi yana kara wani lokaci kina shi ma da suka ce ba lahi da hujja nasu ya tabbata akan ƙara wata ran annabi kan ƙara mun yi gatin sufa sallah a nan mun kawo da ruwayoyin da don da ya koma sufa zai gana ruwayoyin na annabi yakan ƙara wani abu a bayan fatiha a raka abi na ƙarshe na azuhar ko da asar ko isha ba lahi ba ne ba kuma shi ma kenan wannan shi ne mamci ka bayanin kullum akwai wani abu da yake wakana a yau wani bai tsaye binciken matsala sai kawo ya kai ta da hayaniya mas'alar inda liman wurin tashi raka'a ta ɗaya ko ta uku sai jinsu istara ma'ana wani kan yi ta sai in zai meke ya kabara kinan gaga mamu ma bai sanin ya yi ko bai ba wani zai yi ta takwanye tashi a naka samu wani matsala ga rudu ga wasu mamu idan liman yin wannan zama ya su ɗoka su yawa su sun tashi ana samun da rashin haduwa kai tsakanin liman da mamu wajen limamin da zai kabbara ya zamana so ya su meke to wannan masala dai sananna ta ci su isra idan liman ya zamanto a raka ta daya ko a ta uku he ya zamana iya zama ya kabbara kuma subhanallah ko da bai zama a wurin kaga anan sai tashi matuƙa bai yi ba tahiya matuƙa ba zan ga tahiya bai sai meke ko da ni ya zama amma bai tahiya ba sai zamana sai meke to anan ne wasu ce a dole sai ya yi ba'adi ga ce misa su ce ai bai ni ya zama ba sai kuma mutum tambaya me ake ma sujudu sahawi a sallah ba ƙari ba ko ragi kai da kada da sunna muna magana wanda ya amince da su istiraha shin wannan zama da a wannan wurin babu zama ko da bai bi niyya kare ya sallah za ka ce bai kare sallah ba to me ka su da sahabi kun gane magana kinan liman in ya zama na a istira wurin zama na ka ta uku ko zama na ka ta da ko ta uku ko da bai istira ko da bai yinta in ne ba ta hiya fara ba ba abin da ya kara sallah ba bukata ya ne shi shi yasa mai aka da yake cewa wanda ya kara sura a raka'a biyu na ƙarshe adamin tuwa ce ko abaliya bai amma ce falashi ba ku yi kanshi da ya tabbata a suna akwai wani abu ko da kai ba ni kai ba ba kai ba wani ƙari a sallah abin dama a sallah a kunshi kai ne ba ka yi iyawa kai yanzu me ya ƙari matsala a takaice dai kenan ƙarin sura a raka sunna ce ma shi ma zaman raka ta ɗaya kwata uku sunna ce sai masala ta biyu 'yan wasu kan yin tambaya mas'alar da ake magana yau akan abin maulidi hamin ta rigima yau sha uku ne ko sha biyu ne yan wa a matsayinka na mai da'awa lokacin da kake magana da wani tattauna ta da'awa ta kira ka fahimci da wa kake magana yan wa mas'ala ta maulidi mutane kala biyu ne a kowanda da gangan don san bida'a da raya bida'a ko kare bida'a sai tsaye kiri-kiri sai ya kare wani abu da gangan yake yi nan suwa ne ne irin wani suke da amfani cikin abu abin duniya ko wani matsayi ko adawa da wani dai ko ka bata wani su da he sun yi kaga wani matsayin shi daban a kowane tsakani ga Allah tsakani ga Allah wallahi san annabi sai ake ke yi san annabi sai da gaske yake hema mutu wallahi ya mutu akan wani abin kace bai ba ya ga san annabi ne kurma ke matsalar haka ne ake san annabi me yasa da ƙarya aka me yarda karatunmu da ya huce sati da ya gabata mun kanta sota da jini hatta aljannu ba mu ba kayan mu aljannu me ya kai su ya baro su da suka ce wa anna zananna allan taqula lil insu wal jinnu ala allahi kadiba suka ce su suna dokan sanin tsammanin bayuwa mutum ko aljani zai tsageranci ya ma Allah ƙarya ashe ko ashe ana yi aljanin sun yi mutum ya yi ƙarya suka aka musu ƙarya a kan addinin ƙarya suka yarda shi nawa suka yarda akwai wani abin bauta bannan da abin da ake yi su za suka bisa suka yarda suna tsammanin baiwa mutum ko aljani ya ma Allah ƙarya ashe kowa an yi kuma ana yi to su ma waɗannan mutane wallahi waɗannan mutane mabiya su ji suke malam da gaske yake da ya ƙirƙi yake kawo hujja nan kuna ji a nan garin hanyar sadarwa wanda ya ce ma Allah ma ya maulidi subhanallah ma Allah ya ce ya maulidi ba na bakar shi ba ina za ka rike shi babu littafin duniya zai ka maka kaga shi wancan jike malam da gaske ki ya wadare shi yan wa abu ne cewa muttafaqun alai ittifaqi na malamai ba na ihaniya ba na malamai ko na bid'a suna gaba da yake magana ittifaqi jima'i nan ce kuma kowa ya rada maulidi bid'a ce ba sabani abin da ake sabani bid'a ce hasana ko sunna ce bid'a ce hasana ko ku sayyi'a shine ba sunna ba bid'a ce mai kyau ko mara kyau amma kowa ya rada maulidi bid'a ce ba sabani wajen malamai abin da ake kokowa yanzu bid'a ce mai kyau wanda ce ba ta da kyau ko ki dirgimar akan da bid'a kowa san da bid'a ce yanwa wannan masala ce kenan idan kullum muna bayani shi mabi irin wannan jahilai ka musu bayani su ɗauka suke ana ce musu ai ana rigima tsakanin masu annabi da musu annabi ahlus sunna ba su annabi wannan su suka sa annabi bid'a ka ga nan akwai wasa da kullu mutum dan Allah kai wani mai hankali aka ce mu ahlus sunna ahlus sunna haka tambaya me sunnar wannan wanda hoye ce na annabi ya ishe shi bai bin na kowa sai na annabi ya wadace shi he wani can ya ce maka bai san annabi aka zaka yagi da hankalinka me yake ni a'a akwai nashi na baban shi malamin shi wani abu daban da aka kawo cikin addini so yake sai an yarda shi ma addini ne shi ne matsala fa mu shi da ce ahlus sunna wai bai san annabi kaga akwai yaudara kuma da sharri da ƙarya abin da yake suke sai su a wajen su wai za su wannan ya ku bayi su tsane ku samu su samu goya baya a ji a taru musamman da Allah bai taɓa yaba mahi yawa ba akasarahum la yaqiluna akasarahum la yu'minuna akasarahum mushrikun ba su da hankali ba su da imani mushrikai ne ba ruwan Allah da mahi yawa Allah bai taɓa Allah bai yaba mai iya yaban ɗan kaɗan ne kalilin ma su kalilin ma yu'minun ɗan kaɗan ne suke imani kenan ba ruwan Allah da yawa to shi ne a jahilcin shi mun taru ana to jama'a mun rike jama'a wawa wallah ba wani bisan yake ni addini ba ba ruwan addini ba ruwan addini da yawa haka suka sa a kansu sun samu jama'a da yan goyon baya in wannan shine ma'ana ku gane su gane mu annabi sallallahu alaihi wasallam muke bayani aqidar ahlus sunna wal jama'a wallahi inda za a ce yau akwai nassin hadisi ko hasan ne wanda annabi ya ce a maududi kowa yanka raƙumi wallahi za mu yanka raƙumi ba magana rago ba ko kaza raƙumi za mu yanka ko zai yanka raƙumi wallahi za mu yanka wallahi kama babu ka yau ai ɗauko dilitan addini ba litan na shirme ba na addini tun daga akadari ka yi sama a shimawi iziya risala askari misali mudawana ka yi sama gaba dilitan addini ɗauko dukkan jisan duniya babu babu littafi ɗaya da wani magabatan suka yi babu maudidi babu ka ji a gwada maka ka ji babu to dole ba san annabi ba san Allah ba san ba san annabi kayan kai kai maka je kololo sa abuka su wani sabai da su malikiya shafiya babu ɗaya wanda babu maududi gaba ɗaya dole ba san annabi ku kasa ku ƙarya da yaudarar mutane suna addini to wannan yaudara ita ta kai aljannu ta baro to kaku mai su ma na yanzu wallahi wannan abin ji suke malamai da gaske suke wannan shi sa annabi maulidi to san annabi ba maulidi yake ba a rawa ba yake da waka da kiɗi wallahi wallahi da ido na nan ni da kaina ba wani labari ba nan na je zan hutu da kasuwa na bi dispensar a wannan abin da aka yi kullum wani ga ci gaba ce yan mata wallahi ba ƙanana ba wata zawarai da budurwoyi sun cika kwalta ana ca ana kada gini ana rawa a kaban mutane ba na da rana kuma wallahi hanyar na tsaya na jima ba wani wucewa da kin samu nau ne ba baya suna tsaye kan kwalta da malami a gabansu malami a gabansu wai san annabi ne ƴan mata zaware da ibnuwoyi ba maza ba ba maza ba suna rawa a kan titi kowa wai san annabi ne haka ga musu kasa akwai udara kaga don haka wannan yaudara ce ta jagorori miyagu wanda can daman ko a wuta ma haka za yi inna a ta'ana sadatana wa kubora ana fa'adaduna sabila Allah mun bi shugabanninmu da manyanmu suka batar da mu eh kaga kenan abin da dewa kai mutane ke barowa jagorori miyagu kuma haka Allah ya tsara duniya ba kai kai ta ba ka bar ta yanda Allah ya yi ta haka za a ya kare can an koma ga Allah Allah hukunci mu aqidar mu ahlus sunna wal jamaa aqidar mu abinda muke fata Allah tabbatar mu akan shi mutum mu kuskure ba aqidar mu sa'an nan sallallahu alaihi wasallama iya ga mai biyayya imani da shi da mushi biyayya in ya ce a yi a yi a bari a bari ka yi san shi da kowa a duniya da kanka hadda uwayenka shi ne gaba da kowa kuma sai ku ce gani duk inda sunna take halin sunna take a masalatayensu duka da taurayewa a nan sanama tun daga so muke duk rayuwa mu gaba daya cinmu shanmu kwancinmu tashinmu abin hawanmu komanmu ne ƙoƙarin ƙoƙarin mu koya yaya manzan Allah yi shi ne mun burinmu yaya kuma ba ya shekara ba ‘yan wakil muna bayani wanda ake mancewa ake bikin tunawa mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya huce mu mance bale kullun tare muke da karanta da yawashi kullun ba hai ba hai a shekara ba ko a sati kullun a rayuwar mu wannan karanta da suna da rayuwar shi kuma ya yake yi muke kokarin mu mu yi mu koya ma wani yayi yanda annabi ya ishe mu bid'a ku da ita an je gaban Allah an yi bayani Allah taimake mu amin
واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم za mu tashi aya na ta talatin da biyar na ku Allah ya ce fasabir kama sabar ulul azmi na rusul yan wannan aya ta biyo bayan duk mun ji dai yanda gwagwarmaya da annabi sallallahu ya sha an ba shi labarin sauran annabawa akan yana suka sha wahala da mutanen su mabiya kai aka yi mai labarin hata irin aljannu su mutane suna rigima a ce wani aya me ya kawo abin aljannu a nan sallallahu ya buga ya buga a wannan zamani a makka abu ya tauri ya jarraba ya tahi dangi yan uwan ta'if ya je ya jarraba a can ko ya samu amsa kira da yake kan shi ya je ashe can ma abin da tauri ya je can ma sun gama shi da yara da 'yan duniya kaku bar shi sha jiwa duwatsu da wulakanci kakakakakaka shi ne ta yi lokacin hankalin shi bai nan bai samu hankali bai san a ina ma yake ita ka kanan manazil haida kawo nuri a hanyar ya shiga cikin wani hali don iya cewa asha take ta rasulallah salama ka taɓa gamuwa da bala'i a wajen mutanenka irin bala'in da ka samu a uhud kusa a uhud annan salama ka haure sun kai gare shi bayan an sami nasara ta farko kuma Allah su jarabe su da wannan barin umarni suka yi bayan wannan matsatsa kahure sun kai gare shi sun kwasa mai kai an karya mai haƙori jini tun daga ka haƙawa sun kusa kai gare shi gab har ma labari ya yadu utulan muhammad sallallahu wanda a shi ne abu sufiyan kayan ya musulunta iya cikin tawaga ta kahure yake so ya tabbatar da manzala ya mutu sai ya kirayi ya ci tsamu kirayi ya kirayi abubakar a na mace kakku amsa ku kyale shi ya ji shuru ta mun gama da shi ya kira manzan Allah na mace ku kyale shi shuru duka da yadda kakan umar umar ya kasa haƙuri sai ƙarya kake a duwallah duka wanda ka ambata suna nan raye to wani abin cewa hatta musulmi sun shiga wani harudu annabi ya mutu ya za su yi ma daga baya dai Allah kawo abu wanda sun kai ga annabin sun ga inda yake kawuran kuma sun ga sun kai mishi amma suna nema halibi kurin suke yi ana aka aka ce aka samu hakikanin komandodi ga da na hakika bayan kasuwa ba ga da na hakika za a harbo kibiya suna annabi ya kasa ya jita sai ka bara kai ta kashe ka kake kawadi harbo wani mashi wani bara annabi ya kasanka kai za ka bara kai za ka bara taba ka kawadi kai shahada da yawa suka yi shahada a nan kayan wuta ta kwanta Allah sa abu a samu nasara amma sun gano to ya sha wahala jini aka zo asha fatima jini ka tsayawa Allah ta hikima aka samu aka kona tabarma wanda mai a cikin hikima ta tsaye da jini ya zubo sai a kona tabarma sai a sai a sa a wurin ƙoyi jini yana tsaya jini tsaya to kalba to ka tabar mai haka aka mishi jini tsaya an karya mai haƙuri to sai aisha take cewa ya rasulullahi ka taɓa gamuwa da bala'i irin wannan ya ce aisha na gama da bala'i wanda ya yi wannan shi ne kamata wani labarin irin bala'in da ya gama da shi a ta'if a shi ne ce bayan na harka na kawo hankali na sai na ga mala'ika tsakanin sama da ƙasa ya ce mun ya mun sallama ya muhammad ya ce na amsa ya ce allah ya yi irin abin da rajin da aka baka ya ga rajin wadda mutanen ka suka maka ya ce gashi muna tare da mala'ikan duwatsu allah ya baka dama ka gaya mai abin da ke so da su in kana so dutsen a shabe duka dutsen gaba daya a zuba a maka gaba daya kowai mutu a makan kana so ga shi nan kuma ya jiran umarninka amma annabi dama ya haka nan Allah ya hure mai duwatsu abin da yake so ai da su in ya so kuran annabi ya ce a ina fatar in su ba su yi ba imani Allah hudu da masu imani a zakatarsu a jikinsu ta kwanduwa tu su koma aka aka bar wannan magana to kaga wannan a wannan hali ne mutane sun ki sun yi wannan raddin sai Allah ya turo mai da aljannu su kuma nema suke wannan masu nema ne kuma sun zo da yawa kuma suna zauwa ku kuna gudu kuna kora suka ce an situ a shurara da kyau mun ji sati da ya gabata sun shurara kuma sun shurare mai amfani sun ɗoki ilimi kai tsaye kuma ba nan ba karantar wata tsaya wallau ila qaumihim mudiri sun koma gida sun ci gaba da su ma layin masu wa'azi amfanin halarta da ba da hankali a lokacin ba da darasi to shine kenan wannan ku mutane sun ki ga kuma aljannu sun karba to shi ne Allah ke manzan shi umarni ta fasabir kama sabar ulul asmi min rusul Allah ke bashi hakuri kai hakuri ya Muhammad ba gare ka haro ba kamar na sawaran an ci ulul azmi min rusul abinda yake tabbas na sun qur'ani a wuri biyu Allah ya kawo suna irin wannan annabawa cikin azab Allah ya ce walaqad akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka ومن نوح وإبراهيم وموسى وإيسى وأخذنا من ميثاقا غليظا Allah ce ka tuna haƙiƙa mun amshi alƙawari daga annabawa daga cikin wani annabawa akwai kai amshi alƙawari naka ya kace da Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa su biyar ke wannan suna ce ulul azmin rasul Allah ce mun amshi alƙawari mai ƙarfi kan wannan aiki na da'awa cikin sura Allah ke cewa شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أما كبر المشركين ما تدعون إليه الله يتي شرع لكم من الدين من شرع أن تامكوا لمرنا الدين ما وصينا به نوحا abin da muka ma Nuhu wasiya da shi wanda zai auhaina ilaik da kai irin abin da muka ma wahayi kuma wasu nabi ibrahim mu wa ibrahim wannan wasiya haka an wa musa an wa isa na tsaye da addini ka to kan nan menene wannan suna ce ulul azmi rasul aka ce wadannan shine hujjar an ba aka ce ulul azmi rasul ulul azmi rasul wannan sune manya manya a cikin annabawa ma wannan sune kebantatu manya manya uwayen shugabannin gogormayya da addinin Allah shi nuhu ibrahim musa isa sallallahu alaihi wasallam to Allah ke ba annabi kin tasiliya kai hakuri kamar yanda wasu manya mana masu cikakken niyya masu himma cikin annabawa wala tasta'jil lahum kakka ya gaugawar zawal uba gare su ya hakuri amma yaga an suna ta mishiganta ka tana abun sun ki imani halaka su a Allah ce wala tasta'jil lahum kakka gaggauta musu uba ya hakuri ka ci gaba da abin da yake kanka ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun kale su kamar yanzu ne za su ga irin abin da ake musu alƙawali na kiyama na lahira suna kamar hirace hirace duniya ta ruɗe su to za su ga gaba ɗaya zaman da suka yi na duniya lam yalbathu illa sa'atan min nahar duk zaman suka yi a duniya gaba ɗaya za su ga kamar zaman sa'a ɗaya ne ta rana awa ɗaya ne duk suka zama amsa kan shekaru suka ta shekar suka ta holewa walla za su ga kaman zaman awa ɗaya ne suka yi a duniya gaba ɗaya kenan me abin gaggawa kyale su lokaci na zuwa Allah ya ce yau zai kasan mun mujin mun malamin su gaira sa'a sai sai na tsuwa malamin su gaira sa'a he sai mun tsuwa Allah su duka me suka duniya ma an ce karkata na masa wannan bincike duka duniya ma mun rantsa da Allah zaman awa ɗaya ne muke gaba ɗaya malamin su gaira sa'a gaba ɗaya sai rantsuwa ma da Allah kenan yan wa kullun ana magana addini kana kira kana bi wani ya ke taurin ka kyale shi kaga kai ba kamala annabawa suka yi sun kare suka bar mutane balle kai annabawa suka kare annabawa mu labari ya Allah gwada mishi matsayin annabawa yace naga wani annabi ya zo da jama'a masu yawa aka ce wannan jike nashi aka ce Musa ne yace wani annabin da mutum kaza ce ya ce kai har ina ga annabawa kala-kala matsayin mutane ce har na ga wani annabi ya zo ce wanda mutum goma wani ta wani annabi da mutum daya ya ce kenan wani annabi ma ya zo ya kare da awar shi kare ya koma ga Allah bai samu kowa ba kaga shi mai mara hankali misali mai da awa ba hega yake ga cewa mu muka yawa an taru mu muke da jama hega wasu ne wazo shirme ne ba haka bane ba haka bane ba ruwan gaskiya da yawa yawa ta kana shine wannan ɗaya cikin maka za ta ka zaman to ibnu sa'ud ka ka zaman to ko kai ɗaya ne kai da jama'a ko kai ɗaya ne ibnu mas'ud kaka damu da yawan jama'a damu da gaskiya a ina take haka lamar Allah yake yace za su ka gaba daya zaman suka a duniya ma labisu ghairu sa'a zaman sa'a ɗaya suka a duniya kama ɗaya balag wannan kuma qur'ani da man kai naka isarwa ce naka balag ka isar da alqur'ani wani wazin naka isarwa ce ka isar kuma fa hal yuhlaku illa alqawmun fasiqun lokacin da Allah yake ka azaba an taba halakar da wasu in ba fasikai ba kullun daga azaba wa yake halaka mutum banza haka nan kullun kai hatar shiga na kwarai ba ruwan Allah da mai yawa Allah samu cikin na ƙwarai ta gaba
bismillahirrahmanirrahim الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم
amin bismillahir rahmanir rahim alladhina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum an wa mun shiga surata muhammad sallallahu alaihi wannan wuri a cikin surata qital ko qital ko muhammad ta a cikin da akwai magana insha Allah ba mu talakanta an wa zamu ga wannan sura yanda lamarin da awadi yanda abin da ya fara kuma haka zai kare insha Allah Allah ya ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum wa'inda suka kafirce ma Allah kuma wa saddu an sabilillah lahibi ne anan su sun ki ba su tsaya anan ba kuma sun hana wani bi gaskiyar kamar tana alaka cewa homin hauna anka wayan auna anka yana hauna anka wani ana su yana hauna anka su sun nesa ba su je ba kuma wa yana hauna an kuma suna hana ajojenka aikinsu kenan su sun ki kuma sun hana wani mai son zuwa yaji
cewa saddu an sabilillah an san hanyar kange mutane daga hanyar Allah tana da yawa wani a yi sharri wani da ƙarfi ma'anaka su dai din hanyar da za su yi ka a gane gaskiya suna yi wani har masa imani a kowane zamani ba su yadda ba su ya kasar su kai da baka shawa mutane layya ma a amma heyawa ma ya za a wani kai yarda wannan gaske shi bai hanyar Allah ba kuma hawa ma yake wani kai gane shi ne haɗarinsu Allah ya ce waɗannan mutane a zalla a malam Allah ya ɓata duk aikun da suka gaba daya ko sun yi aikin alkhairi Allah bai ba salada amma wallazi na aminu wa amilu salihat kayan sallallahu amma wanda suka yi imani kuma imani kullum magana bai tsaya ba daga kalma daga aiki daga kalma na imani a imani sharadi game da aiki aiki iya daga cikin gadiya ke imani bisa rabuwa ba ta na imani amma ne bana sallah a kasa imani a takawa huna a zuciya ne haka suke nuna akwai masu wani aƙidan cikin a takawa huna akwai wani a Allah iya di walakin Allah yanzu inna la yanzu la qulul wasul lakin me yake cewa inna la me yake cewa la yanzu la qulul la qulub wala ila amalukum shi akwai ruwa ta kawo ta tsaya kan kuma inna la yanzu la ila amalukum wala suwarkum la la ajsamikum to an karin lafazin musulmi ya kawo da ta kara bayanin cewa abu guda ne inna la yanzu ila suwarkum wala ila ajsamikum walakin yanzu ila qulubikum wa a'malikum wata tsayarwa ta zakon bai tsayar kanan Allah bai diba ganga surar ka baki ne ko wuri ne dogo ne ko gajere ne to lakin yanzu ila qulubikum iya diba zakatanku to wata ruwa ta zakon ila qulubikum kadai tsaya to akwai karin da tafitace wa a'malikum to sai suka wata ruwa wata tsaya bakin ko yanzu ila qulubikum bai ruwa bai ruwa Allah da gangan jikinka da surar ka me kake yi Allah ya diba zuciya ce Allah ke dibawa a wa a'malikum iya diba ayyukum Allah ya rarrabe mutum imani da aiki matuƙa haida a ce akwai mutum bai iya ko asibar ciki da ma kenan wani suka yi imani kuma suka yi aiki na gari wa amanu bima nuzila ala muhammad wa huwa alhaq min rabbihim suka yi imani bima nuzila ala muhammad suka yi imani duk irin abin da aka sadakar wa muhammad bima nuzila ala muhammad duk abin da aka sabkar mushi annan salasa iya cewa utitul qur'an wa mithluhu ma'ahu an ban alqur'ani da wani abu kaman alqur'an shine sunna yatul alim ayati wa zukihim wa alim kitaba wal hikma nan cewa duk wanda zai ci barunci da sunna tabbas ya bar hanya iya cikin wannan layi don kai ka imani da dukkan abin da aka sabkar mushi kuma ya tabbatar mana bayan ƙur'ani allah sabka mai da wasu abu daban shi ne sunna kuma allah ya nasin ƙur'ani amma ya tuku an hawa in huwa ila wahayin yuha a nan bayan magana san zuciya ya wahayi ne ita ma yuha ilaka duk abin da gadam ya hawa wahayi ne wahayi na ƙur'ani na wahayi sunna haka ba sa rabuwa Allah ce sun yi imani sun yi aiki nagari sun imani dukkan abin da Allah ya sabakar Muhammad sallallahu alaihi cewa duk abin da Allah sabakar mai shine gaskiya daga wajen ubangijinsu shine yarda da Muhammadu Rasulullah lokacin da kace ka yarda ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadu Rasulullah sallallahu sai Muhammad ya gaya maka wani bayani ga da ake kaza a yi kaza Allah ce kaza ya ka ce ai wannan kare da wannan ba kai da wannan ba me matsayin ka ba kamun ce kenan ba ba kamun kenan kai da kenan ma ce anan kare bakawa kenan kare bakawa a he ka duk inda ga imanin wannan rasulullah ne duk abin da ya ga ma zaka yarda yanda zaka yi aiki da qur'ani zaka yi da sunna muna ta rasul kana ta Allah haka Allah ce muna ta rasul muna ta muna ta rasul kana ta Allah nasu nasu Allah ce don da annabi da Allah ma da kin da abu da annabi ce kai kuma nasu nasu nasu Qur'ani Allah ce duk wanda ya ma manzo da'a Allah ya ma da kada ta Allah hakika Allah ma da kuma ina za a wasa kalwa ce ba sunna shi duk wannan wannan Qur'ani wannan Qur'ani ne wa shi ce wannan a ce zo a ce zo Qur'ani ne ma shirme ne ba gaskiya bane ba inna ma Qur'ani ne kin ga sabu sunna tabbas ya shirme ne kuma shi ce ba wani ce kuma yan kalaka ta ma ya musu yan kalaka wato ba qur'ani ne ba yan kalaka wato kuran ba magana kullun qur'ani ne sun mutu sun bar shi Allah ya ce annabi aka mai da Allah aka ma da annabi ya ce kai kaza kabar kaza kai ka bi ya ce wa ka bin dunan lai mu Allah ya ce mai da kuma ya ce mai shaida bai san zuciya duk wannan kace ka aje gaba daya wai na babanka ko na malamin ka kun dan shirme kuran nashi da mai nama nashi da mai nama ƙura'an nashi ne shi aka wahayi ƙura'anin ko su ƙura'ani na kaba a yadda ƙura a cikin kaba aka ajiye ƙura'ani aka da kwashi karantawa shan ta kurmuna bayan kullum mu gani wallahi wallahi wallahi duk mai aƙidar alƙato iya yarda ne da wani matsayin manzan sar salama to wani ƙura'anin ne ba haka ku aga a cikin kaba ƙura'ani aji wani allah ya zaɓa ya aiko kuma ya karantar da duniya duk abin da Allah ke nihi kuma ya karantar sallar ya yi zakar an yi hajjin ya yi azumin ya yi layyan ya yi komi ya yi sadaka komi ya yi ya yi kuma shi da al'umma gaba ɗaya ya a ci a'a shi yanzu he wani malami a garinku ko a wani wuri ce duk wannan shi yanzu maka bayanin ya ake sallah za ka yadda shi ya ce ma kai ko ka aikata ya ka kayar da kai nashi kayar da abin da ya gaya maka kake aikatawa Allah gaya maka ka ba ƙuranin to ko amma na manzan Allah wanda ya raye da suna su shine ba daidai ba za a je ƙuranin kun da kun tsakarana kun tsakarana ka ƙuranin ga abin da ke ni suna kun shirme kuma kanta magabata babu ɗaya cikin tarihin duniya na keke naka ga ƙarni a yi wani ƙarni ga shi ana aiki kun da ƙwanin sun zurutu duk gaba da abin su duniya babu ƙarni da aka cikin magabata na tarihi ɗaya babu ƙarni ke na wanda ake yaushe na ƙwarewa da babu kurin lalace tsakarana shi ɗan yanzu kun ja wasu kurin Allah ya shaida mu kurin duniya gaba ɗaya Allah kare mana sharrin su Allah ya ce kenan sun yi imani da duk abin Allah saka Muhammad shine gaskiya hul haqqu min rabbihim to wa'annan masu wannan imani kaffara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum Allah ya kankare musu kurakuran su kakinan na karanta da kai ke duk imanin kan Allah mai imani mai Allah ba malaika bane ba sun Allah to amma dalilin imanin sa na gaskiya aiki da abin da Allah ke so sai Allah ya kankare musu kurakuran da suka yi ma kuma wa aslaha bal Allah ya gyara musu halin su sun sun mutane kwarai ne Allah ya gyara musu halin su zalika bi anna alladhina kafaru tabal batil abinda ya kawo haka Allah ma wa'annan ima wancan ima wa'ancan wancan hali ba ta aikin su wannan kuma shirin da su gyara musu halin su ce zalika bi anna alladhina kafaru tabal batil sun su kafirce ma Allah sun bi shirme ƙarya wa anna alladhina amanu tabal haqqan rabbihim amma su masu imani sun bi gaskiya da ta zo daga wajen ubangijinsu sun zo daya kazalika yadribullahu lin-nas amsalahum haka Allah yake buga mutane misalin matsayinsu ga matsayin masu imani ga inda Allah su ga matsayin marasa imani ga inda wannan haka ba ta zawa daya da wancan da wannan Allah sa mu cikin lana kware fa idza laqitumul ladina kafaru fadarbu riqab hatta idza asqantumuhum fashaddu alwathaq fa imma manna ba'd wa ma fida hatta hatta tattaqa harba awzaraha Allah ya ce na Allah iya karanta da mu iya kuwa masu imani iya kuwa masu ma mabuga eh ana kuwa masu mabuga ga na ake bugu don masan wasa eh ga daga an buga shi kenan kakai wasa ga ganin za ka bugi wurin mutuwa shi ne ka bugi wurin mutuwa Allah ya ce fa'iza laƙitin walladina idan kuka gamu da kawurai na zai cikin halin yaƙi ne ya ce fadar ba riƙa ko bigi wuyan wuya ya taɓa cire ya ga liƙi an cire hannu ɗaya hannu ɗaya a ƙawa ɗaya a ido ɗaya a ba a ido ɗaya ba a yi nan karantarwa ce ku bigi wurin da za a mutu kuran eh ku bigi wurin mutuwa kuran ma'ana kakwai wasa kakwai wasa kuma gana kuran kakwai wasa kasan kun za a mutu kun ka buga shi ne magana kenan Allah ce hatta idza asakhantumuhum har idan kuka zub da jini ko kashe na kashewa din sa ba wasa da san abin ba da gaske yake in yaso fashaddul wafa kun kashe na kashewa kuma ya a kama wasu a ɗarme fashaddu ta kuma ɗarme mace ku yi ɗarme da kyau don kai kubce tsere ina ga musu abu ne ya yi wani an kama ɗan wunshi a wajen bada iya ƙara ɗarmi ci ƙara mai ɗarmi ci ƙara mashi oshi mai kuɗi ce ta biya kuɗi sai ƙara mashi da kyau haka sabai aka ɗarmi aka da kyau aka mai ɗarmin tunkila ya ba daɗi to wannan allah ba da dama a yi ɗarmi mai kyau daga baya kuma ta rage ga shugaba fa'in maman nan ɓaro mafi da ko daga baya ku yahiya ko a ba ku fansa kuɗi ku saka cikin sai musulun sumama bin usal sumama sumama shugaban yamama ƙasa ce mai kuɗi cikin sai musulun ƙasa ce mai arziki mai kuɗi kuma shugaba ne kurin ya huto za shi maka ne wasu ce zaka ya da ma'ana ya ciki masu neman shaidar ga musulmi na wata ruwa kurin sai Allah ga musulmi da shi kan sai su kamo shi a hannu ba san ba shi ne su ba san ba sai kamun da suka yi suka zo da shi masallaci annabi isko shi ce ni kusan kowane ne sai ce wanda su mama ne wanda su shugaban ya mama sai kudar mashi a can kudar mashi da kyau a cikin can kudar mashi can wani gimci a can kudar mashi da kyau a can kudar mashi a kadar mai su mama a nan sallasar da sa ya zo ce su mama kaifa halaka ya su mama kaifa asabat ya ce me magana ka me za ka ce ya su mama ya ce ya muhammad salama ya ce iza katalit a sata zadamu wa iza ya ce an ka kashe ni kasan ka kashe mijini wani za a da mijinin shi babu mutum an kuma kan mana kyauta kai kyauta ka suke a kyauta kasan kawa mutum mai karamci ko an kun tuntun ma da fasar ma tuta ma tushe an kuma duk kasan kuɗi ne ko na ko za biya ka shi dai ba magana imani dan yi uku annabi ya ce annabi ko an ka kashe ni kasan ka kashe babban mutum wanda za a da mijinin shi kuma in kamini baiwa kasa ke da kyauta kasan kawo babban mutum in kuma kudi kake so ko nawa baka ko nawa akwai kudin su mama kenan shi ba magana imani ne annabi ya bar shi kwana na biyu ya ce kafa ya su mama ya aka wage su mama ce ina na abin da gaya maka ina na ra'ayina in ka kashe kasan abin da kashe in kuma kana son kudi ko nawa baka in kuma kai baiwa ka san ka mutum da kake baiwa kada kwana to anan hikimar a masallaci yake a darbe iya ga abin da ake iya jin abin da ake hikima kenan iya jin wa'azi iya jin qur'ani iya jin duk abin da ake na sallah shi kusan qur'ani zaman kanshi yake tasiri gare shi a zaman karanta muku cikin hudu ba jubai da bin mutum lokacin da ya zo abin da kashi zawa ya ɗantar da ɗan uwansa na kama a badar kun sai dace ya zo annabi iya karanta surat turu cikin cikin cikin cikin magaraba sallar magaraba iyayi iyayi iyayi kurin cayi ana kar sai ji kurin zuciya ta kamar tashi والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يا جمتاي ده النبي كاوجن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون تقول هنجي كمان زجتا تهوتو تقول لك ما تجي كمان كاك علي حنك a nan yasa musulunta a nan yasa musulunta a yi koma gida da musulunci kuma su da gida goma a musulunci ce shi jiji kaya kare an halaka shi juwai mun kenan to wannan suratu tura kenan wannan ko buhari cikin sai akwai musulmi wannan wata inganta cikin sai buhari cikin sai musulmi sai kenan shi yanzu su mama da abin da ake iya ji kwana na uku annabi ya zo ya kare ya ce yanzu ya gane komi kudin zai musulunta musulunta zai musulunta annabi ya ce je cikin garka ta kusan masallaci je wanka asalacin wanka an ka musulunta je wanka ya zo kalmar shahada ya ce ya muhammad don ta kiyar su bayan musulunta ya ce na waye gari duk duniya ba wanda nake ki nake so in kama in kashe kamar kai gaske magana kenan ce duk duniya ba nake ki kamar kai duk duniya masu an waye gari duk duniya ba wanda nake so kamar ka ya ce an waye gari ya rasu na waye gari duk duniya ba garin da nake ki irin garin ka madina kenan ba garin ki irin garin ka madina amma ya an waye gari babu inda nake so kamar wannan gari naka yace an waye gari duk duniya ba addini da nake kyama irin naka yau ya waye gari shine addini mai soyayya addini a wajena an canza imani kurin ya canza yanzu annabi ya ce za a sunce shi bayan sun ce ya je yawon ya imani tunzu ya kare ya ce harsullahi ya ce na hutu ne zan ta yi umara kun san jahiliya ma ko umara ko haji annabi zai salama gyara ne musu annaba shi baka haji da umara tun annabi ibrahim annabi kunin gyara ne duk wani miƙati kaza wajen muzdalifa wajen wani arfa wani mina duk wani annabi zai wa isko wani ana yansu tun annabi ibrahim ake ake yansu illa aka zo aka sarka abin da bid'a da shirka aka canza abin ne manzo Allah ya zo tajdid abin ya maida shi kan abin Ibrahim alayhi salam kina iya mushrikin shi ya huto ni da ni zuwa aikin umara yace zan su da na huto aikin umara amma yanzu me kace me zan yi in zai musulunta amma zai muke nema me zai ma addini aiki wani aiki zai ma addini a yanzu ba magana baki rabace ba a aikace sai misa aikata annabi ce mashi abin da ka ci gaba da zuwa umaraka kuma ka yi abin da za ka iya na taimakon addinin Allah shi gina kama hanya ya kama hanya iya shiga maka daga ganin siffar shi ya canza a sabauta su ma masu wata mai sabauta ta karatse su ma karatse su kamar sun da alama zai canza a saboda ya ce a ce masu ba dole kan a salamtu ba ratsi ba na musulunta ne yanzu musulunta ya yi su kuma sun san matsayin shi da matsayin garin shi ya ce abin zan gaya muku ni yanzu na musulunta amma daga yau amburgon abinci daga yamama ya zo maka har sai muhammad ya ce a baku sai muhammad ya ce a baku ko zo a baku amburgon total ba abinci su kuma nan da tantika ko musu tantika musu shikenan juwa ta ya kare su wani abin haka aka yi abu yi da kai wuya ta kai wuya aka tawo delegation daga maka aka zo madina ya muhammad ɗan uwanka danyinka allah abin ya yayi ka sa a ɗauke musu ambago ta wani muna magana dai fa in ma man na ba'u mafi da kenan haka tsarin ake yawa da kenan a kashe wasu a kama wasu a ɗarmi da kyau kuma daga baya liman zai gani fa'in ma manan ba ko a yi sake su kyauta ko in ma fida ko a biya fansa hata tattara harba da auzara har yaƙi ajiye ma na kayan shi kenan haka tsakanin musulmi da kawurai haka za a yi har sai an ga babu adawa babu yaƙi kenan babu saurarawa in ta gama kakku da wasa kakku da gaske zalik wannan abin da ku Allah tsara na abin yaƙi tsakanin ku da su walau sha'ulan tasara minhum inda shi har Allah ya so bai buƙatar a yaƙi zai kashi kahure inda Allah ya so bai buƙatar ya yi da bindiga ya ko da makami an buga a'a walakin liyabulu ba'dakum bi ba'd Allah ne tsara harkar yaƙi dan a jarrabo su da wasu ku kiya a sa ko su yaƙe ku so wannan su yi shahada ko kuma ku ta yi wuta Allah tsara magana jihadi amma ba da mu Allah bai iya bane ba bai taimako addinin shi bane ba a Allah yana iya taimako addinin shi kadai ba tare da ayin yaki ke wannan sunnar gama yaki tsakanin mutum kawarai haka ne Allah ya so dan ya ba wasu ladan shahada kai wasu gidan wuta da sabu cikin masu shahada yace kenan walakin liyabulu ba'atukum Allah ya haka dan ya jarrabo sunku da wasunsu wallazi na qutulu fi sabilillah Allah ce wa'inda aka kashe cikin yaƙi fi sabilillah falan yudilla amalum Allah bai ba aikin su sayahdihim wa yuslihu balahum Allah zai shirye da su hanya ta kware kuma ya gyara halin su ma duk wanda ya jihadi da wanda ya mutu wanda bai mutu ma Allah zai mai jagoranci wanda ya mutu kuma Allah zai shirye da shi gidan aljanna mai rai Allah zai mai gidi kuma ya gyara halin shi wasu libanin wadda kullum aljanna ta arrafa halahun kuma Allah zai shigar da su aljanna ya ce arrafa halahun nauki ba labarin aljanna gidanka na aljanna yadda ka san gidanka na duniya in kaje baka bacewa haka gidan kowa yake daga kama hanyar baka gidan wani kurin kamar daman gidanka ne kurin da kaje kurin an kare shi kurin zaka kurin an rafa halahu kowa Allah za mishi ya cusa mishi sanin gidan shi da kaje kurin ka san gidanka Allah kai malahiya na ganin ya kamata mu tsaya dan sabon karatu insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيوة منا دا يوم هو ما سمر سالهيا ساتكين أدوهم على بس لافيا لا سزم كفارة كريسو من تتمكم على جنس غافر تامس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.